mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mana zamani sunana abba isa muhammad kuma mun zanta ne da wani mai lalurar rashin gani wanda ya bayyana mana wani kalubale da ya fuskanta lokacin da wasu suka tallafa mai da wasu yan kudade domin dai ya je ya wato jajari ko kuma ya sha sha'aninsa yayin da ya bayyana mana cewar wasu da yake zargin ɓata gari ne sun biyo shi suka kuma murɗe shi tare da amshi wannan kuɗi kamar dai yadda ishe da mana a zanta mu da shi da kuma sauran kalubalen da ya fuskanta yayin wannan al'amari game da irin sana'o'i da harkokin da yake gudanarwa amma duk da haka ya ce waɗannan mutane ba su duba lalurar da yake fama da ita ba suka wato farmata tare da kwace waɗannan kuɗaɗe. ya sunanka sunana usaini amma an fi sani da manya makaho yar mariya mazaunin wannan gari ne ni dan cikin garin yar mariya ne yanzu na ganka a nan gidan rediyon menene yake tafa da kai gaskiya abun da yake tafa da ni matsala ce ta kwace da aka yi min.
Kwace kuma?
Eh, ala suka yi wasu ne wadda ban san su ba ni dai ina kyautata zaton yan daba ne tunda sun ce mun ko in baya ko su sare ni.
Me za ka bayar?
Kuɗi.
Dama kai ɗan kasuwa ne?
A'a ni ɗan kasuwa ne amma kuma in ta samu ni na farko ina yin sana'ar dabbobi a garinmu kowa ya sani.
Kana da bakan A wannan yanayin da nake ciki ana bani in siyo na kiwo ana kuma bani in siyo wanda za a yi yanka an yi haihuwa.
Dillali ne kai kenan.
Ni ba ni yaron da dillalan ne ina zuwa su sai mun ina kuma kai musu in an bani sako in kai musu su siya.
To yanzu menene ya faru har aka kwashe ma kuɗi ko aka kwashe ma?
An zo taro ne a Ririn. Kabir Alasan ya zo Ririn da Alasan Ado da Kawu Sumaila. To da suka zo cikin wajen taron nan zai sabunta katin jam'iyya. To da aka zo wajen sabunta katin jam'iyyar nan shine he na murya Alasan din.
Shi waye Alasan?
Alasan Ado Dogwa. To ni dama dan wajejenmu ne ya san na san shi. To shine da muka je ni ke ma mamaki ya ne ya aka na yau na ce mai na zo ni dan zagaye ina dan neman na abinci. Shine ya aka aka ice a miƙo ni. Aka miƙa ni ciri kuɗi ibani ice to in koma gida.
An nawa ya cira ya ba?
Ni har ga Allah kuɗin nan masu yawa ne ban san adadin sa ba.
Ka kirga?
Ban kirgawa.
Ya kai da su da aka ba.
Da ana bani na zuba wannan aljihu.
Wanne kenan?
Wannan Na ina.
na nan wannan hagu na wando na na wando to da na zuba hinu kawo samuel hima ya ce ga na taimakon he ibani hima he na kuma zuba ana Ba kuma bara kake ba.
ni bara nake yi ta wadda na yi sakamakon in ban samu kasuwancin ba babu wanda ya ce zo ka saya ko zo ka je ka sayar to na kan dan fito neman abinci Amma wace ce ta kamar mai sana'a ka kace dan kasuwa ne ka kace bara kake.
ai idan wani ya ya ki samuwa ne ake wani ni har ga Allah mutum ne mai burin sana'a kuma babu irin sana'a Kana nufin idan kasuwancin yake ka koma bara?
yawa idan na rasa wadda zai ce da ni zo ka tun da ni ba jari ne da ni zubabbe da zan tafi kasuwanni in faro ba shi ne hin dan fito ne mun abincin aka kira ni aka ce in zo ga dabba zan siya ko akuya ce ko tinkiya ko kaza ko agwagwa duk ba wacce ba na yi idan aka kira ni zan dan je in siya ko in in ga kuɗi in ba su in babu za su ce to ka je in ka sayar ka samu naka ka kawo mana namu Ana gane cinkiya mai mai ko kuma akuya.
duk ina ganewa idan na je gani da wannan yaron na tare muke idan muka je zai shi abin da yake nuna mun zai nuna mun baka idan baka ce ba zan siya ba kowace dai kala in yanzu ina dafa zai ce mun kalar ta kaza Me yasa ba ka ciyan baka?
abin da yasa ba na sayan baka sakamakon ita ba ta da farin jini ne gurin masu siya su kiwo sai masu yanka
kuma irin masu bukata a yi musu addu'an nan baka ganin wani lokacin akan ce a samu farar dabba ko kaza ko agwagwa ni dai tabbas du- duk wannan ana yi ni tun da kamar misali zan iya cewa a garin mu na yi suna ta kowace fuska a bangaren aike Wai- wai ta yaya ma aka suta lima yan kuɗaɗen wallahi Allah ni ni, ni yaron bai ankara ba to su kuma su wani wa'anda suka yi mun din cewa suka yi da ni kai ku bi ta nan sakamakon waɗannan motocin da suke huhucewa za ta iya yiwuwa ku yi garkin da wata motar ta buge ku ko dai sai ta ma hanya ma suka yi to to ni abin da nake zargi kenan sai suka ce mun ku ku tsallake ta kwata nan ku bi ta ƙasa sai yaro ya tsallake kwata to layin wancan ya fi mutane shi kuma wannan babu mutane sosai sai kawai sai suka biyo ta bayana ka face kuɗin nan baka irga ta Tsakanina- wataƙila ma wataƙila ma ba su fi irin ɗari biyu ko ɗari uku nan ba ɗari biyu to na rantse da Allah da halicce ni kuɗaɗen nan masu yawa ne tunda ni har na ma fara burin na je zan fara siyo dabbobi na wadda zan dinga kasuwanci na in na siyo yar ɗari biyar yar ɗari biyu ta samu kaga dai mutum gani i a hannu na isiya kuma da kai a lissafin da kai dabbobi nawa za ka ce tsakani da Allah in a lissafin ni da na yi to wa'annan kuɗaɗe da suka tallafa min in Allah da zan samu kamar dabbobi biyu haka wadda zan dinga siyowa ana saya a hannuna kuma ni dama aiki na kenan na fi so dama da kaga na farko idan an aiki mutum an ce je ka siya to in mutum i baka kuɗin ka je ka siyo in ka dawo za ka ga mai kaza take to tun da ka ce kai kana da kana da lalura gani ba kuma ka yi makahon ciniki gaskiya ne in dai na je dama ina da ida- idanuna a cikin kasuwa kowace na ji za su kira ni su tsayar da ni sannan su ce to me kake so zan faɗa ya ce to ku shigar da yaron ka dudduba wacce ta yi ma in ka samu wacce ta ma kawai ya ka tsaya a gun yaron ya zo ya kira ni idan na je na dafa ta yi za a zo a ce to wannan taka ce eh to ga mai bukata nawa za ku ban masa za a yi ciniki idan na zo kan daidai idan nake ganin in ta- in ta wuce haka tafi karfi na zan gaya musu to tafi karfi na ka taba siyan akuya ko tinkiya ko agwagwa ko kaza kuma aka canza maka aka baka wadda ba ita kuka tinki tun da farko ba ban taɓa samun wannan akasin ba kuma wannan sana'ar gadatta ne gurin mahaifina tun da- tun ina da rayuwa nake yi shi ma irin ta ike yi wata sana'a sana'ar dabbobin gaba ɗaya shi tun da ya shanu ma yana saiwa to yanzu mu koma kan waccan magana kuɗi eh ta yaya suka kwashe maka kuɗin ya suka yi maka da duk ɗayan da ya koma da hannuna ta baya in riƙe sai ya ɗaga ni baka kai irin zungurin nan na ai ƙafa ba ai abin da yasa shi ya ɗaga na sama ne shi kuma ƙato ne ya riƙe ni da yawa da ya riƙe ni shine ɗan ya kwaya kafata sai ya kwantar da ni da sai ya kwantar da ni ne sai zai kwaya kuɗin da sai ya kwaya kuɗin ni nace to haka za ku yi min zaka ce kai ma sa'a da ban yanke ka ba sai nace to ku je Allah ya saka mu to wannan ni kuma abin da yasa tsakani ga Allah ko lokacin da ake cewa ana kaman almajirai idan an kama su ana ba su tallafin jari wai wani To zai daga ce garinmu- kana ji eh, lokacin da suka rike ma hannun mm.
nisa nisa baka yi cizo ba abin da yasa sakamakon yi wancan ta baya yake wai cizo fa me yasa ai ba baka cizo dama ba tun da hiya komo ta bayan ya rike ni kaga ta ya zan yi samu wannan dama su kuma mutane na can baya suna kallon abin da ya faru amma suna tsoron kar su shigo na gaba ma suna kallon abin da ya faru yadda fa suka sake ni suka canza layi he, su kuma mutanen suke ta mun Allah kyau ai lokacin da aka sake ka ai akwai wani duka da ake cewa barin makauniya ai to ai hi makahan ba he ya ji zai daka ba kaga in bai ji ba ai ba da damar da zai daka mutane sun sake ka shi yaro na koma gefe ina wayyo Allah abba wayyo Allah abba sun sake sun da suka sake ni ina kuka sannan izo in rike ni muka tafi yanzu dai su waɗannan mutane rashin imani suka gwada maka kenan ko rashin gaskiya tausayi gaskiya babu abin da babu da rayin imani da rayin tausayi tunda ni na tabbatar tunda nake a duniya ban taɓa ga irin wannan yanayi ba za ka iya gane su ba zan gane su ba amma ko yanzu da izinin Allah da zan ji murya wani daga ciki zan gane to yanzu me ah, ka sanar da jami'an yan sanda na al'amari ban sanar da kowa ba ni dama nan ne mudubi na na taho yawa to baka ganin da ka sanar da yan sanda su ila su shiga zabarin su shi to ai abin da isa akwai wasu wa'adda da na zo na fafaɗa a nan ɗin sai suka hau mahina suka ji suka bi su suna tunanin ko sun yi hanyar rano ko za su tadda su to ba su tadda su ba ne suka da suka ce da sun tadda su za su iya bakin kokarin su wajen su yi report gurin yan sanda yan nawa nawa ne kuɗin gaskiya kuɗaɗen nan da a cikin su da yan dubu dubu da yawa da yan ɗari biyar biyar za su yi dubu nawa gaskiya kuɗaɗen nan sun ba dubu ashirin baya kuma ni na tabbatar a dai jari irin na kai da ake yi dubu ashirin daidai gwargwado ta ihe na ɗan jarin da in na je na dawo zan samu abin da zan ci da gidana cikin sa wannan ba irin abin nan ne da ake cewa ja ya faɗo ja ya ɗauka ba ai gaskiya in ma da abin da ya fi haka haka ne tunda ni tsakani ga Allah abin da nake ta buri dama in samu tallafi wadda zan tsaya da kafata kuma yau gahi Allah ya kadarta na samu an kwata to baka ganin tun da baka san zaka samu ba wataƙila kuma ka samu suka salawanta ta can hanya kawai ka bawa Allah ma idan ma ai shi ka san al'amari irin wannan yana tafa da rudani da kuma kalubale ni dai kaga ina sana'an nan in na tafa da ita za a ce muna sari zan ba zan ce to mutum zai karbi igiyar dabba ta ija yaro na ina bin dabba ta sau da kafa saboda gudun kada a je a samu matsala wani yiwu wani wajen da ita to idan muka je za a daure a ce to ya ake ciki ai ko ka akai ko siyo ta kai yanzu a ƙarshe Mm.
idan da a ce za a samu wani ya baka akuya Mm.
ka ciyar ka samu wani abu ka ɗora jari Mm.
ya za a yi gaskiya ina ina ina maraba da wannan in dai Allah ya taimake ni wani ya tausaya mu idan kuma agwagwa ce fa, kowace tunda duk aiki na ne dan ni yanzu ko yanzu ne a garin mu ina koma a yanzu haka ina da wayata aljuna wani kira ni ice mun in Allah ya kai mu gobe kasuwar tudun wada ina so ka zo ka siyo mun abu suna na bai sa mamma da kan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake jina a nan gaba